أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم karatunmu na littafin ya kutatul farida za mu tashi a baiti wanda saidi muhammadin nazifi yake cewa tajannab anil aymani inda takhatudi wala tagfalan an halliha bil mashi'ati wa kun yakizan wartad li nafsika ikhwatan lidinaka aw dunyaka aw tardi wahshati فهم زينة الدنيا وأفضل عدة ومن لم يوافق دع على فعل سنتي فصهبته تأتي بكل مضرة يسير من الأعداء في يوم حسرتي وصاحب ذوي صدق تعش في سعادة ولكنهم أعز من بيض رخمتي نسمع بيت ديربا سيدي يتجنب عن الأيمان ya kai ɗan uwa muridi sadiki ta jannab anil aimani ka nisanci yawan rantsarantse yin rantsuwa ba gaira babu dalili inda ta a yayin zance sai mashar ya ce maka ka bala wallah wala wallah kamar da laraba duk abin da za a yi bala wallahi la wallah wannan kenan in kuma hausawa ne ko masu kowane irin yare ai wallahi an yi kaza kaza ai wallahi kaza aka yi ai wallahi kaza za a yi duk da cewa Allah yana cewa la yuwakhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yuwakhidukum bima aqadtum al aymana Allah baya kama ku da yashashiyar rantsuwa shine allagaw lagaw al yamin bil lagwi fi aymanikum wanda kuka yi shi kawai a cikin zance ba tare da nufin kudura rantsuwa ba Allah baya kama ku da laifi to amma duk da haka an karanta yawan rantsuwa a cikin zance ka gane ai tajannab anil ayman ai tabu'ud anil ayman ka nisanci yawan rantsaran sai inda takhadu bi a lokacin zance sannan wala tagfalan karkarab kana an halli habil mashi'ati ga warware ta da mashi'ar ubangiji in har ka kudura rantsuwa wacce kake wallahi sai na yi kaza ko wallahi ba zan yi kaza ba to karkarab kana ga barin yin istisna'i shine faɗin insha Allah bi qaulika insha Allah shine almashi'a in Allah ya so wallahi sai na yi abu kaza ko wallahi sai na yi kaza in Allah ya so karkarab kana ga barin walwale ta bil mashi'ati tunda manzo Allah ma an ce masa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an ya sha Allah, karka ƙara cewa ni gobe zan yi abu kaza sai dai in ka ce sai ka haɗa da insha Allah, to kai ma karka rafi kana duk sanda kai rantsuwa, to ka warware ta da insha Allah, yadda ko hali ya kama baka samu cika rantsuwan nan ba dai, babu ka fara tun da ka ce insha Allah, Allah ne bai so ba. Wa kun ya ƙizan ka kasance a farke, bi ma'ana idan ka a buɗe, ka san zamaninka ka san addininka ka gane yayi wartad li nafsika ikwatan wartad ikwatan ka nemi ƴan uwa sadiqai li nafsika ga kanka wartad din nabi mana wadulub li nafsika ikwatan ka nema wa kanka ƴan uwa li dinika domin gudanar da addininka ka gane an ce ƴan uwa na addini wanda suka cika shuruɗul kamal wanda suke da shuruɗin kamali suka zama masu gaskiya a cikin soyayyarsu masu ƙaunar juna don Allah masu jin duk abin da ya same ka ya same su in na murna ne su taya ka murna kamar su aka yi wa idan na bakin ciki ne su jajanta su ma ta'aziyya kamar su ya shafa to ka nema wa kanka irin waɗannan ƴan uwa domin gudanar da addininka au duniya ka ko kuma gudanar da lamarin duniyarka a lamarin duniyar ma ka nemi ‘yan uwa sadiƙai wanda za ka yi za ku yi mu'amala da su ta rayuwar duniya. Au ɗar da washati ko kuma ka nema wa kanka ‘yan uwa sadiƙai domin korewan ɗimuwa. Ka gane ai, au ɗar da washati in ji mai shari ya ce, ko kuma kore ɗimuwa hallat bika da ta ji gare ka min hammin na damuwa ne au khawfin ko tsoro ne ya karka zama kai kaɗai kake rayuwa ko addini kai kaɗai kake gudanarwa kai kaɗai kake sallarka kai kaɗai kake wazifarka kai kaɗai kake zikirin jumanka wannan ba daidai ba ne dama sharaɗi ne ka yi ta cikin jama'a wazifa da zikirin juma'a to sannan lamarin duniyar kama wanda zai dinga ɗebe ma kewa ya kore maka imuwa to ka neme shi a cikin ‘yan uwanka sadiƙai fahim zinatud duniya ai al'ikiwanu sadiƙun a sadiƙuna fi mahabbatihim da shari ya ce maka ‘yan uwa na gaskiya su ɗin nan fa zinatud duniya ado ne na rayuwar duniya a ce wane mutumin kirkin nan ma abokinka ne wane mai tsoron allah nan ma abokinka ne wane mai mutuncin nan ma an gan shi abokinka ne waɗannan za su zame maka kawa da ado a rayuwarka ta duniya wa afdal quddatin kuma su ne mafificin tattali da ta ya fi ka je ka jibge dukiya a ce ba ka da abokanai na kirki waɗannan da kake gani waɗanda aka siffana da sifatul kamala ko ba ka da komai su kadai sai in sheka tanadi a rayuwar duniya duk abin da ya same ka yanzu za su haɗo gudunmawa su tallafa maka in kana cikinsu ba ka jin ɗimuwa kana jin mu'anasa ka gane ai su ne adon duniya wa hudalu udda su ne mafi bikin dukkan wani tattali da tanadi da za ka yi na rayuwarka ta duniya al'uddatu shi ne ma yusta'addu abin da ake tattalinsa ake tanadinsa linawa'ib dahari domin masifin zamani abin da za ka tanade shi ko ta ɓaci gudun ko ta kwana to ba abin da ya kai ‘yan uwa sadiƙai da kake rayuwa da su a lamarin addininka da lamarin duniyarka al'udda shi ne mayu ta'addu abin da ake tanadinsa ba Allah ya ce wa a idulahun masadatu ku tanada wa kafirai abin da kuka samu iko min kuwatin na ƙarfin makamai wa min ribatil kai da kuma ɗaurarin dawakai shine tanadi da tattali na yaki wa mallam yuwafiq da'ala fi'li sunnati to wannan wawu din na farkon shadrul baiti ka hada shi da wancan fi'li amri na da'd ka ce wa da'a ka rabu da mallam yuwafiq ala fi'li sunnati ga duk wanda baya muwafaka da kai abu sa aikata sunna muhammadiya a cikin abokanai duk wanda na aikin alheri ne da ya dace da sunar manzan Allah ba zai kalfafe ka ya baka goyon baya ba ba zai muwafaka da kai ala fi'li sunnatin abu sa aikata wannan sunna ba sai dai ya ja ka zuwa ga aikata bid'a muharrama ka gane ai to ka rabu da irin wannan abokin ba abokin ka bane na addini ba abokin ka bane na rayuwar duniya ka gane ai shine wa malam yuwafiq da'at ala fi'li sunnati wa da'aka rabu da man lam yuwafiq duk wanda baya yin muwafaqa da kai ala fi'li sunnatin abu sa aikata sunna fasuhubatu yin abokanta da irin wannan mutum ta'ati bi kulli madara tana zuwa maka da dukkan cuta ka gane ai su ai suhubatu shine ikwatu yan uwantaka da shi ta addini ko abokanta ta rayuwar duniya ta'ati bi ma la tajlibu bi kulli madara tana jawo maka dukkan cuta mai shari ya ce maka wa baliya tana jawo maka dukkan bala'o'i duniyan wa ukhra bala'o'i na duniya da na lahira inda za ka yi aboki da wanda yake bai da tsoron Allah ba zai ja ka zuwa ga muwafaka da aikin sunna ba sai dai aikin bid'a muharrama ko ya ja ka zuwa ga saban Allah to wannan abokanta da yi za ta jawo maka dukkan wata cuta duniyarka da lahirarka ba cutar da ya wuce dai mutum a ce ya zama mutumin banza ya mutu ba imani ya je lahira ya shiga wuta kaga ya asarar duniya da lahira khasirar duniya wal akhira yasiru min al'ada wannan mugun aboki wanda baya muwafaka da kai wajen aikata sunna sai dai aikata bid'a muharrama ko aikin saban Allah to yasiru min al'ada yana kasancewa daga cikin abokanan gaba yawmi hasarati a cikin ranan nan ta nadama mai sharhi yace maka huwa yawmul qiyamah shi da yin na alkiyama saboda mai ƙala ta'ala Allah ta'ala ya gaya mana cikin alƙur'ani al'akhillau yau mai izin ba'aduhum li ba'adin aduwun illal muttaqina Allah yana cewa al'akhillau kaga badadai jami'a na alkhalil ka gane ai al'akhillau ba daɗai abokanan juna yau ma izin a wannan rana ta alkiyama ba a zuhun shashinsu a duhun abokin gaba ne libadin ga shashi illal muttaqina sai dai masu tsoron Allah wanda suke rayu suka yi abokanta da ƴan uwantaka ta addini akan tsoron Allah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi suka haɗu akan hanyar Allah ta tsoron Allah kuma har suka rabu da juna mutuwa ta raba su suna kan wannan yan uwantaka ta tsoron Allah to waɗannan kam Allah ya istisna'in su ya ce illal muttaqina sai masu tsoron Allah su kaɗai ne ba za su zama abokan gaban juna ba amma duk wata abokanta da ka gani a duniya in ba tsoron Allah a cikinta to in an je lahira sai an yi tsine tsine sai an tsine wa juna kai dai Allah ya tsine maka kai ne ka hallaka ni ka sa ni aikata kaza musamman abokanta irin ta 'yan duniya ‘yan siyasa ne wanda ba don Allah suke abinsu ba don duniya, ko wani kasuwanci ne da ake ƙulla makirci a yi mitin domin a cutar da al'umma, ko a ɓoye kaya don ya yi tsada. To, duk wanda suka ƙulla abokanta da aminta a irin wannan ayyuka an an je lahira, sai sun tsine wa junansu a gaban taron alkiyama. Saboda haka malam ya gaya maka yin abokanta da irin wannan mutum ya siru ko wa a tati bi kulli madara fasubatu abokanta da shi ta'ati bi kulli madara tana zuwa maka da dukkan cuta duk abin da zai zo lahira ana tsine tsine ana gaba da juna ana Allah ya isa kai ne ka watar da ni ai wannan cuta ne to duk wanda yake da irin wancan sifa ya siru min al'ada zai zamanto daga cikin abokanan gaba fi yau hasara a cikin ranar nan tana dama huwa yawmul qiyama sai ce wa sahib gawi sirqin ya kai muridi sadiki ka abokanci ma'abota gaskiya in za ka yi abokanta to ka yi da aboki da wato ka yi abokanta da masu gaskiya ta ishfi sa'adati za ka rayu a cikin arziki mai shari yace maka abadiya arzikin na har abada a nan duniya za ka rayu lafiya kalau da cikin cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kuma a lahira ma za ka tayi cikin sa'idai masu arziki saboda mai kayi abokanta da masu gaskiya cikin al'amuransu walakin nan sai dai cewa su masu gaskiyan nan a azumin bai da rahmati su ne mafi wuyar samuwa min bai da rahama fiye da ƙwannan na shahu kala a ce ka nemo ƙwai na shahu akan a ce ka samo aboki sadiki ko ɗan uwa sadiki kaga rakama din yake ɗairun ma'arufun ko ɗa'irun ma'arufun suna ne na wani tsuntsu wanda yake sannan ne shine shahu duk da haka ko mun tsadar su kuma wahalar su ka yi kokari ka bincika ka gano su ka same su su zama su ne abokananka na addini su ne abokananka na mu'amalar rayuwar duniya shi su zau su dikin kenan ka yi abokanta da ma'abota gaskiya ta ishfi sa'ada za ka rayu cikin arziki walakin nan sai dai cewa su masu gaskiya a azu su ne mafi wuyar samu min bai da rakamatin abu saƙon nan na shahu za ka tara mutum dubu ba wanda ya taɓa ganin ƙwan shahu shi dai ana ganin sa an san shi amma samun ƙoyin sa yana da wahala ko kuɗi aka ba ka kace ka samu ƙwan shahu to an hada ka da wahala ba wanda ya san inda yake ƙoyin sa yake kyankyashewa ko ƴaƴansa ma wanda ba su fara tashiwa suna da wuyar gani ballantana kuma koyinsa. To shi ne sai dai Muhammadu Lazib ya ce a samun abokai sadikai musamman a irin wannan zamani namu da ya gurɓata. A azu shi ne mafi wahala min bai da rakama abu saƙoyi nan na shahu. Alhamdulillah mun samu bai cika biyar ba? Alhamdulillah.